إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله لم يزل الكلام عن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه انتهى بنا الكلام إلى وقفة السادسة انتهى بنا الكلام إلى وقفة سادسة من هذا الحديث الشريف وهو قوله عليه الصلاة والسلام وعزائم مغفرتك قد سبق أن ذكرنا بعض الأسباب التي بها تتأكد حصول مغفرته سبحانه وتعالى ومما يتأكد به مغفرته صلوات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم ومما تتأكد مغفرته سبحانه وتعالى إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى حريانزو magana bai gushe ba kan hadisi da muka ɗauki lokaci mai tsayi muna karatu a kansa na shaddad bin aus Allah maɗaukakin sarki yadda da shi hadisi ne kamar yadda mafi yawanmu suka sani musamman masu bibiyar hudubobinmu wanda suka kunshi addu'o'i masu tsada na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama waɗanda suka ƙunshi rayuwar bawa ta duniya da lahira wadda in ya kiyaye su zai yi babban rabu magana ya kai mu kan gaba ta shida cikin gaɓoɓin wannan hadisi da ya ƙunshi wannan addu'a mai girma wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shaddad an aus idan ba a mance ba a hudubar mu ta ƙarshe wannan gaba ta shida ta kunshi roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da bawa wajen dogewa da jajircewa kan abubuwan da za su sada shi da gabarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne wa a za'ima maghfiratik. Ya Allah ka datar da ni, ka yi mun gamo da katar, ka ƙarfafe ni, ka tabbatar da ni wajen aikata duwani abin da zai sa in dace da gafararka. To mun yi bayani a baya daga cikin abubuwan da suke sa bawa ya dace da gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai tasbihi subhanallah wa bihamdi sau ɗari a wuni wannan bayani ya gabata a kansa sannan kuma har ila yau mun yi bayani kan cewar daga cikin abubuwan da suke sa bawa ya dace da gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yin subhanallah talatin da uku, alhamdulillah talatin da uku, Allahu Akbar talatin da uku bayan tsalloli guda biyar. Sa'an nan kuma mun shiga bayani dangane da abu na uku cikin abubuwan da suke sa bawa ya dace da samun gafara ta Ubangiji. shine kiyaye wannan sallar sallar da muke yi a wuni da dare ita karan kanta sallar tun daga farkonta tsakiyarta har ƙarshenta duka ta kunshi neman gafarar ubangiji subhanahu wata'ala bayanin da muka tsaya a kansa ko gabar da muka tsaya kanta dangane da sallah na daga cikin sabubba da ke sa Ubangiji ya gafarta wa bawa zunubansa idan ya kiyaye ta da rukunanta da wajibanta da sharuɗanta da ladubbanta to wannan zai dace da gafarar Ubangiji subhanahu wataala idan ka duba bawa lokacin da ya shiga sallah abu na farko da yake buɗe sallar da shi gabanin ya fara karatun fatiha neman gafarar ubangiji subhanahu wata'ala wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a yayin da ya kabbarar harama gabanin ya fara karatun suratul fatiha yana neman gafara daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib wannan addu'ar annabi sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa lokacin da suka tambaye shi idan ya yi kabbara sai su ji ya yi shi kafin ya fara karatun fatiha in ji abu huraira Allah yarda da shi ya ce sai muka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulallah wannan shiru da kake yi tsakanin kabbarar harama da fara karatun suratul fatiha mai kake faɗi ne to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da nake faɗi shi ne Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Huraira da sauran sahabbai da suke tare da shi wannan shine abin da nake faɗi idan mun kula da wannan addu'ar ta kunshi neman gafara daga gurin Ubangiji bisa ga zunuban bawa sa'an nan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nisantar da bawa da zunubansa kasu masa tasiri, domin zunubi na da mummunan tasiri a rayuwar bawa musulmi. Annabi sallallahu Alaihi wasallama na ta Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ya Allah, ka nisantar da tsakanina da zunubaina, kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma ya zama an samu tazara tsakanina da zunubaina ta yanda ba za su kai ni su baro ni ba sannan yana cewa Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas ya Allah ka tsarkake ni daga zunubaina kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga daga dauda ma'ana Allah ya wanke shi daga zunubansa ya fita kal a wayi gari ba zunubi ko daya tare da shi sannan a ƙarshe na cewa Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wat thalj wal barad ya Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da raba da kankara kenan duk wani abu da za a wanke dauda da shi to ni ma ina roƙonka ubangiji ka wanke zunubaina wannan ke nuna zunubi dauda ne ga ɗan adam kamar yadda dauda take ga tufafi to haka zunubi yake ga ɗan adam to shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisan da yayi kabbara gabanin ya fara karatun fatiha yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke shi ya tsarkake shi ya nisantar da shi daga zunubansa sannan abin da zai ƙara tabbatar mana 'yan uwa cewa sallah cike take da neman gafarar ubangiji shi yasa idan ubangiji subhanahu wata'ala yayi tawfiki wa bawa ya zama mai kiyaye sallah da tsaye da ita to zaka ga ayyukansa suna gyaruwa saboda ana nisantar da shi daga zunubansa zunubai kuma su suke ƙara ingiza bawa zuwa ga halaka suke ƙara ingiza bawa zuwa ga fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lokacin da bawa ya tafi ruku, ya tabbata cewar daga cikin addu'o'i da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi cikin ruku'u ko zikirori da yake yi cikin ruku'u, yana cewa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sarki ya tabbata gare ka ya Allah. ya Ubangijinmu ka gafarta mu, kaga a ruku'u ma bawa na neman gafarar Ubangiji, saboda idan bawa ya dace da gafarar Ubangiji ba shi da matsala, ba shi da damuwa a duniya ko a lahira. Sannan kuma idan bawa ya tafi sujjada, nan ma daga cikin karantarwa na manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama yana irin wannan addu'ar da yake a ruku'u. subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu godiya gare ka take sannan kuma ka gafarta mu sannan lokacin da mutum ya dago daga sujada gabanin ya koma sujada ta biyu zaman da ake tsakanin sujada guda biyu nan ma ya tabbata a karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa rabbi firli rabbi firli wato ɗan zaman da ake tsakanin sujjada guda biyu sannan a lokacin da bawa ya zauna zaman tahiya gabanin yayi sallama nan ma akwai dalili da ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar a nemi gafarar zunubi daga ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama babban sahabinsa saidina abubakar Allah madaukakin sarki yadda da shi ya samu manzon Allah yake tambayarsa akan ya sanar da shi ya karantar da shi ya koya masa addu'ar da zai na yi a tahiya bayan ya kare tahiya wata addu'a kamata ya yi kakenan bayan an kare tahiya ma guri ne na amsa addu'a lokacin da bawa ya kare tahiya gabanin ya yi sallama zai roƙi Allah dukkan bukatunsa da yake da su na duniya da lahira guri ne na karɓar addu'a Usaidina Abubakar Allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanar da shi addu'ar da zai na yi a yayin da ya ƙare ta hiyarsa annabi sai ya sanar da shi addu'ar da ta kunshi neman gafarar zunubi ya ce in ka ƙare ta hiya ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da sayyidina Abubakar yace ka ce Allahumma ya ubangiji inni zalamtu nafsi zulman katiran lallai fa ni na zalunci kai na zalunci mai yawa dukan mu muna zalunci sako zalunci ne kuma duk muna yi to ka ce ya ubangiji ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa ant kuma babu mai gafara zunubai sai kai Allah shike gafara zunubi ba wanda ya isa gafarta mu bawa zunuban da ya aikata sai ubangiji shi shi kadansa faghfir li maghfiratan min indika ka gafarta mun gafara daga gurinka warhamni kuma ka mun rahama ka tausaya mun karka kama ni da zunubaina innaka antal ghafurur rahim lallai kai mai yawan gafara ne bisa ga zunubai da ake yi na saba maka kuma mai tausayi ne ga bayinka to ƴan uwa waɗannan duka in mun duba a cikin sallah ake kenan tsai da sallah sababi ne cikin sabubba da ke sa ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare wa bawa zunubansa sannan bayan bawa ya idar da sallah ya yi sallama yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ga wannan shi ma neman gafara neman gafara ne da bawa yake yi a gurin ubangiji subhanahu wataala sannan abu na hudu cikin abubuwan da idan bawa ya kiyaye su Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa shine kiyaye sallolin karan kansu bayan ita karan kanta sallar sababi ne na gafarar zunubi to su salloli guda biyar din kiyaye su a lokatansu azhar la'asar magriba isha asuba a kiyaye su a lokatansu to wannan shi ma sababi ne da zai sa ubangiji ya gafarta wa bawa zunubansa abin da bawa ya aikata tsakanin sallar azhar da la'asar to sallar azhar da yayi da la'asar da yayi da waɗannan salloli guda biyu za a goge masa zunuban da ya yi tsakanin sallolin guda biyu abin da bawa ya aikata tsakanin la'asar da magariba zunuban da ya yi a wannan ɗan tsakani da sallolin da ya yi na la'asar da magariba za a goge masa waɗannan zunuban nasa haka nan abin da ya yi tsakanin magariba da isha da sallolin magariba da ishan za a goge masa haka zunubin da ya yi tsakanin isha da asuba sannan abu na biyar cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ke goge wa bayi zunubai da shi shi ne sallar juma'a wannan juma'ar da muka zo ta yau juma'ar da muka yi ta satin da ta gabata da juma'ar da za mu yi ta wannan sati za a goge mana zunuban da muka yi na mako guda zunuban da muka yi wancan mako daga ranar juma'a zuwa yau to da juma'a guda biyun nan da mun yi ɗaya da ikon Allah za mu yi ɗaya da su sai Ubangiji ya goge mana zunubanmu. Sannan azumin watan Ramadana shi ma sababi ne cikin sabubban da ke sa Ubangiji ya goge wa bayi zunubansa. Bara bawa ya yi, bana in Allah ya kai rayuwar bawa ya samu ya yi, to azumin da ya azumta na bare da na bana abubuwan da ya aikata cikin watanni na shekara ubangiji subhanahu wata'ala zai goge masa waɗannan zunubai na waɗannan abubuwa da ya aikata wannan ya tabbata cikin hadisin da imamu muslim ya fidda shi cikin sahihinsa wanda aka samu daga abu huraira allah maɗaukakin sarki yadda da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtuniba al-kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salloli guda biyar da ka gani da sallar juma'a zuwa juma'a daga juma'an nan zuwa wannan juma'ar da kuma azumin ramadan daga wannan ramadan zuwa wannan ramadan din na bara da kuma na bana annabi ya ce mukaffiratun ma bainahunna kaffara ne ga zunuban da ake aikatawa tsakanin wayannan ibadu tsakanin azad da la'asar kaffara ne in mutum ya sallaci waɗannan salloli yadda ya kamata za a goge masa zunubansa da waɗannan salloli tsakanin juma'a makon da ta gabata da wannan juma'ar za a goge wa bawa abubuwan da ya aikata na zunubai matakar ya kiyaye dokoki na sallar juma'a sannan tsakanin ramadana ta shekarar da ta gabata da kuma na shekarar da ke tafe za a goge wa bawa zunubansa sai abu na bakwai cikin abubuwan da ubangiji ke goge wa bayi zunubai da shi shine kyautata alwala duk lokacin da wawa bai yi alwala wurwurwur je kana yi ka ba ya tsaya ya kyautata alwalar yadda sunna ta ma'aiki ta karantar to wannan alwalar da yayi da ita za a goge masa zunubansa rahamar Allah tana da yawa gare mu bayi Allah ya yalwata mana abubuwan da ga sunan masu saukin yi kuma muna lazumta su muna mu'amalantar su a koda yaushe kuma sai ya sanya sababi da zai sa ya goge mana zunubanmu da su ka zauna kawai ka yi alwala za a goge maka zunubanka sannan kuma ka tako daga gidanka ka taho masallaci shi ma za a goge maka zunubanka yanzu duk wanda ya tako ya zo masallacin nan an goge masa zunubansa sannan ka zauna a masallaci kana jira a yi sallah yanzu zaman nan da muka yi ‘yan uwa ana ta goge mana zunubanmu matuƙar ka zauna kana jiran sallah to a daidai wannan lokaci kuma ana ta goge ma zunubanka wannan shi ma hadisi ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda aka samo daga Abu Huraira ta Allah madaukakin sarki yadda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa sahabbansa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat shin bazan nuna muku ba bisa ga abun da in kun kiyaye kullazunta da shi Allah madaukakin sarki zai goge muku zunubai sa'an kuma ya ɗaukaki darajojinku, matsayinku ya ƙara ɗaga shi, sai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ce, Bala ya Rasulallah, ƙwarai kuma muna so ka ba mu labarin wannan abin don mu dace da shi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Isbahul wudu alal makari, kyautata alola a gurabenki, misali ana tsananin sanyi, musamman zamanin da muka fara shiga yanzu. kai kuma baka da abin da zaka kashe sanyi na ruwa musamman da asuba ko da isha wajen yin alwala amma tare da haka baka yi alolan sama sama ba ka tsaya ka kyautata alolan ka dage ka cije ka daure ka haƙura duk da sanyi da kake ji ka kyautata alwalanka annabi ya ce to wannan sababi ne da zai sa ubangiji ya goge wa bawa zunubansa ya ce wa katharatul khuta ila masajid da yawan taku zuwa ga masallaci duk takun da kai an goge ma zunubinka in taku goma kai an goge maka zunubai in taku ɗari kai an goge maka zunubai kaga wanda ya yi ɗari ba zai zama daidai da wanda ya yi taku goma ba ina ya ga a ce wanda ya yi taku dubu gidan nasa da ɗan nisa da masallaci to shi yasa wanda suka taku suka zo masallaci sun fi samun goge zunubai sama da wanda suka taho akan ababen hawa to kai din ma dai wanda zaka zo da abun hawan naka ai zaka ajiye shi a waje to dan takun da zaka yi ka shigo masallaci za a goge maka zanubanka ka ji dai kowa zai samu rabonsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen hadisin yace wanti zarus salati ba'da sala da mutun ya zauna yana jira a yi sallah kuma bayan an idar da wata sallah an idar da magariba sai ka zauna masallaci ba komai ya zaunar da kai ba sai jiran a yi isha sannan ka tafi gida to ɗan wannan zaman da za ka yi za a yi ta goge ma zanbanka to waɗannan duka falala falala ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala gare mu mu bayinsa to ‘yan uwa gabanin mu je ga gaba ta bakwai idan mun kula da yanayi na siyasar duniya a yau a dunkule da kuma siyasar ƙasarmu Najeriya a keɓe dume nazari da bibiya zai fahimci yadda aka sanya musulmi a gaba musamman na Najeriya ake ƙoƙarin ganin bayan musulmi na Najeriya dume bibiyar siyasa ta duniya zai iya fahimtar haka idan mun koma ƙasa da watanni biyu baya muka kalli barazana da ƙasar amerika ta yi wa ƙasar najeriya musamman musulmai da abubuwan da suka yi ta biyo bayan wannan barazana za mu fahimci tsari na siyasar duniya akan musulmin najeriya baya ga haka idan mun yi dube zuwa ga tsari na mulki a ƙasarmu za mu ga duk madafan iko na hannun kafirai galibi in ka ce kashi tamanin cikin ɗari na manya-manyan mukamai a nan ƙasarmu ta najeriya kashi tamanin cikin ɗari duka abokan gabanmu ne wanda ba musulmi ba in ka faɗi haka ba kai karya ba sannan tsare-tsare da ake ta zuwa da su da abubuwa da ake ta ƙoƙarin yi idan aka kalle su kallo na basira za a fahimci cewar akwai target da ake da shi nan gaba na durƙusar da arewacin najeriya a karya 'yan kasuwanmu a dan kwafar da manomanmu galibi da yawa ba a kula da waɗannan abubuwa yadda aka ɗauko salon na ƙoƙarin a ga an durƙusar da wannan yanki da musulmi suke rayuwa tonan kalubale ne gare mu ɗan uwa dole ya zamanto muna da manufa kuma akwai mataki da muke ɗauka gwargwadon level ɗinmu gwargwadon matakinmu to ‘yan uwa waɗannan bayanan da muka yi na abubuwan da bawa zai lazumta da su Allah ya gafarta masa zunubansa suna daga cikin matakin da mu za mu iya ɗauka a matakinmu saboda alkawari ne na bawa na Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da bawa ke neman gafarar Ubangiji Ubangiji ba zai tozarta shi ba Ubangiji ba zai wulaƙanta shi ba ba zai bari ya wulaƙanta ba ba zai bari a danne shi ba a murƙushe shi ba saboda ai duniyar ta Ubangiji ce ba abin da zai faru sai da ganin damansa, ba abin da zai faru sai da ikonsa, duk kaidin mai kaidi, duk makircin mai makirci, duk ƙarfin mai ƙarfi ba yadda ya iya da kai idan ka samu kariya daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka annabi ya bayyana mana. Inda mutanen duniya gaba ɗaya za su haɗu na farkonsu da na ƙarshensu. don su cutar da kai akan wani abu guda ba su isa su cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta zai same ka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai kasance mai azabtar da su ba su mushrikai da suke ta'anniti da karan tsayewa ubangiji akan sun amince saukan musu da fushinsa sai Ubangiji ke bayyana cewar Ubangiji bai kasance mai azabtar da su ba alhali manzan Allah na cikinsu, kenan sun ci albarkacin manzan Allah. Allah ba zai saukan musu da ukuba da fitina ba, sannan Allah ya ce ma kanan lahu mu'addibahum wa hum yastaghfiruna sannan Allah bai kasance mai azabtar da su ba alhali suna neman gafara. kenan daga cikin sabubba da za su sa Allah maɗaukakin sarki ya kare bawa daga faɗawa cikin fitina, faɗawa cikin halaka, faɗawa cikin kaito, faɗawa cikin ni'yasu, akwai yawaita gafara to waɗannan abubuwa kuma da muka ambata sun kunshi neman gafarar ubangiji kenan 'yan uwa daga cikin matakai da za mu ɗauka da za su ba mu kariya bisa ga kaidi da ake ƙulla mana da kuttu da ƙoƙarin ganin an durƙusar da mu an shafe tarihinmu a ban ƙasa akwai neman gafarar ubangiji kuma na daga cikin neman gafarar ubangiji waɗannan fiskoki guda tara da muka ambata akwai wasu fiskoki kusan guda uku da malamai suka ambata da idan musulmi ya kiyaye su to dume binsa da kaidi dume masa bita da kulli ba yadda ya iya da shi yana ƙarƙashin kariya da kulawa da tsaro na ubangiji lokaci ba zai ba mu damar lissafo su ba za mu jinkirta zuwa wata haɗuwa saboda yanayi na lokaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya taimaki musulmi a duk inda yake ya Allah ka kare musulmin Najeriya da sauran ƙasashe gaba ɗaya ya Allah ka ɗaukaki wannan addini namu na musulunci ka ƙasƙantar da addinin kafirci ya Allah ka ɗaukaki musulmi a duk inda yake ka ƙasƙantar da kafiri a duk inda yake Allah ka shiryar mana da shugabanninmu Allah ka sanya tausayinmu cikin zukatunsu, ya Allah ka dawwamar da mu ka tabbatar da mu kan wannan addini naka, ka samu rayu a kansa mu koma gare ka muna kansa, ya Allah ka ba mu kariya daga gurinka babu wani wanda ya isa ya kare mu banda kai. Muna roƙonka ya Allah da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ka tallafi wannan yanki na musulmai yankin arewacin Najeriya. Allah ka shiga cikin al'amarin ‘yan kasuwanmu, ya Allah ka shiga cikin al'amarin manomanmu, duk wani mai faɗi tashi wajen neman halaliyarsa Allah ka taimaka masa Allah ka shiga cikin lamarinsa duk mai ƙoƙarin ganin bayansa Allah ka masa katangan ƙarfe tsakaninsa da shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله